بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد يا ديك وطن جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da bakwai za mu tashi darasi na tasa'in da takwas a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad na Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala mun sai hadisi hadisi na dubu ɗaya da ashirin da biyar babi na ɗari hudu da saba'in daidai za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da ashirin da shida inda ma da yake babu shi ne da yake magana babu taslimi alal amir babu da yake magana kan yin sallama ga shugaba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حزلم قال إني لا أذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة يتي ذا أبتا مكوان أبقار أبتو دأمير أكوفة yake karajar mujira bin shuba min babin rahba mujira dan shuba ya fito daga wata koba da ake kiranta babu rahba fajahu rajulun min kinda sai wani mutum ya zo daga kinda yace za'amu annahu abu quratal kindi wasu suna riya cewa wannan mutumin shine abu qura al-kindi فسلم عليه يوم سلم فقال لك السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم kun gane a yadda ya sallama bayan ya gama da shi shugaban zai kuma yi wa sauran jama'a bakari hahu sai yake a mataka bakari yake assalamu alaikum ayyuha al-amir wa rahmatullah assalamu alaikum hal ana illa minha amla al'ana ai ma ana illa minha ko kuma al'ana illa minha amla ana ku to yi ne didi abun nufi shin da kai sallaman ni ba na cikin su ne da karo kawari ni ba na cikin su ina cikin su ko ba na cikin su ana simak sai simak ya ce sun ma a kawar biya ba'adu sannan bayan nan kuma sai tabbatar da ita ita ne sallama akwai da jahu bayan ya ma gyara abin nufi sai amsa masa kuma wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda isnadin sa ya inganta قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حيوى ابن كري قال حدثني زياد بن عبيد زياد بن عبيد الرعيني بدن من حمير an gane ko yace wato yana ɗaya daga wato wata kabila ce karamar kabila ce daga umayr banu umayr kana yake da kanna ala ruwaibiya mun shiga gurin wato ruwaibiya kaga ji a tasbiri ne na ne rabi'u rabi'u bin Khalid misali sahabi ne ya zauna a Misra ya gaba da Muawiya sannan ya yi yakin da aka zo har Afirka ya rasu a shekara ta hamsin da shida a garin da ake kira Burka an gane ko yawa sannan Amiru da aka ce kuma Maslamatu bin Makhlad ya naɗa shi a matsayin wani ne mukami daban. To me ya faru? yace wa kana amiru amiran ala antabulu shi kuma antabulu gari ne da yake tsakanin burka da iskandariya alexandra shine antabulu فجاء رجل فسلم عليه sai wani mutum ya zo ya masa sallama fakali yake assalamu ala al-amir wata sallama ita ba ta slimatul khassa ko to ونحن عنده يجي من هذا الأمر فقال جيتي السلام عليك أيها الأمير فقال له رويبيع في رويبيع يجري لو سلمت علينا لرددنا عليك السلام da mu kai wa sallama da mu biyan ma da sallama amma tunda ba mu kai wa shi kenan walakin inna ma sallamta ala maslama bin muhallad yake wanda kai wa sallama wanda ba yake jagoran garin kamar yanzu mutum yake shugaban kasa ne ba da mu kake ba misali yace wannan kawai sallama shine maslama ibn mukhallad yace amma ba da muka kyau to to me faru wa kana maslama ala misr adigo shi kuma maslama shine kamar gwamna a misra idan ilayhi ban yarda alayka salam abin ya jawo jikin ka je kai man sallama shi ya jiyo ma da sallama mu ba za mu amsa ba tunda cewa kai assalamu alayka ayyuhal amir shi kuma amir baya nan saboda haka yana son sai ka je ka yi to wannan shi ma isnadin da inganta ba kana jiya da yake wa kana idza jina fa sallamna wa huwa bil majlis qulna assalamu alaikum yace daga nan muka zo gurin da za mu sallama sai mu ce assalamu alaikum kawai ba assalamu ala al-amir ba an huta shi wannan maslama bin mukallaf din watakila za mu zo mu san waye shi ran da annabi ya je madina ko kuma lokacin da annabi ya koma madina lokacin aka haife lokacin da za a buɗe misira ya halatta sannan kuma ya zauna a misira kamar yadda na faɗa daga baya sai koma madina da nan muawiya ya dora shi a matsayin gwamna a misira a shekara ta hamsin bayan hijira shi ne farko wanda ya fara haɗa masa Masrid da Misra. An gane ko sai da yake kara goma sha shida yana jagoranci a matsayinsa na gwamna. Su ne Mujahid Ibn Jabra ɗalibin Ibn Abbas yake cewa ina ganin cewa na fi kowa haɗa Kur'ani. Ya ce amma Allah ya gane kure na wajen da nabi sallah. shine ibn maslama bin muqallid sallah ya gane cewa lallai wannan kan akwai gangaren kafu gwani an gane ko wani gwani ciki farce ku yace yace wallahi da ya karanta mana baka irin karatun da yi inji mujahid gaba ɗaya yin jaka dai sura da ta fi kowace girma a Qur'ani yace yace ya biya ta yace ba inda wai irin ka ji an zo guri a ikhtilafi ba duk ɗalibin da jiri ya san da ikhtilafi yace wawun ko alifun ko ikhtilafi bayan ballan da ya kuskure a karatun wane mutum to shi ne wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta amma shi ne ya fara sa manara wataƙila wata za a tambaya ya fara sa manara a masallaci a misira shi ne na farko da ya fara sa manara wannan ba hasken makaranta ne ya rasu a zulkada shekara ta sittin da biyu bayan hijira lokacin yana shekara sittin mafi yawanci ko da muke faɗa din nan ku za ku sun fara karantarwa sun fara jagoranci tun kafin shekara talatin kai ne a nan yanzu mutum zai shekara talatin ba naira talatin ba ido talatin ba ko aka duk gaba daya amma su ba baɗin da ta talatin din da a damu da yawa amma su ba haka bane shi za ka mai da nake faɗa jiya malam mai risala ne kana sha shi da ya gama rubuta risala cikin ya yanzu ka san ita zuwa ce ko to shi ya gama rubuta ne sura ga mu'adh bin jabal shekarar da talatin da hudu ya bar duniya gaba ɗaya ma duk abin da zai da annabi ya baki taitin cewa ya san halin da ko ya san ilimin gado misali duk a wannan abin da aka faɗa duk abin da ka ja faɗa kan mu'azza annabi yake ko bil qur'ani min arba'a hatta yi a ciki to shekarar da talatin da ku iya ba duniya gaba ɗaya je ka auna ka kai yanzu je a shekarun ka zai ta tsina to shi ne wata abin da ya kamata mu rika dubawa ke Allah ya dace da mu ya sa rayuwar mu ta zama mai amfani babu taslimi ala nayi to babu da yake magana akan yin sallama ga ko mun gama hadisin ai ko babu da yake magana akan yin sallama akan mai bacci idan mutum yana bacci za a yi masa sallama shi ne yake qala hadathana Musa bin Isma'il qala hadathana Sulaiman bin al-Mughira qala hadathana Tariq قال عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد ابن الاسود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل النبي yana zuwa da daddare fa yusallim tasliman la yukibu na'ima yayi sallama sallama da baya ta da mai bacci ba zuwa aka yi salamu alaikum sai ce wa mutane a sallama ko gidanka ka koma yanzu kana da mukulli in ka shiga duk an kwanta ba ko a waje goma da rabi ja daya karka je kai ta sallama salamu alaikum kai dan bibi ya isa shago ne na ku da mutane a ciki an yi bacci ka je ba zuwa kai ana kai muku sallama kuna bacci wani ga ya ba ana bacci ana masa sallama ai ba su ji ban ka shigo ka yi sallama ka je in ma ba kowa sai kai wa kanka mun biya da ku a baya saboda haka ba zancen kacce ka tafi mutane an gane ko to annabi yana zuwa la yake zina iman wa yasma'u bil qada amma yana ji yadda wanda yake farkake assalamu alaikum kaga mai bacci wajen ta yanki da yake wa alaikum assalam ji ba mai amsa ya amsa a hankali wannan shine daidai babu hayyakalla wannan za ga laraba sun fi saba da ita hayyakalla ta gobe ai addu'a ce ba Allah ya raya mu za ga sai an yayi wa ake ba amma shi ba larabi zai faɗa mu duk da cewa al'adar mu yanzu ba za ka babban mutum da ka faɗa da hausa ka ce Allah ya raya ba ba yanzu ka ce Allah ya raya shi kalmar ba haka ake faɗa su larabawa kowa za a iya gayawa amma ba haushi ba al'adar sa wace faɗa da hausa inda larabci ne za ka iya faɗa ba ba matsala hayya kalla hayya kuma rahma yayi an gane ko yau abin da take nufi dai hayya kalla mutum ya zo za ga ɗaliban ilimi suna yi mutum ya zo musamman malaman mu bayan kun gaisa da mutum ya ce hayya kalla Allah ya raya ka ke حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبيه في باب الناس شيء سعيد بن مسروق an gane ko mahaifin su biya na sauri ya riga shekara ta ɗari da ashirin da shida wasu suka ce da takwas na an yi saɓani wajen rasuwar tsada. an shafi an na umar kala kala ne adiyu bin hatim ayyakan na min ma'arifa kun ji magana ta fito an gane ko ayyakan na saboda haka za ka iya gayawa mutum musamman ɗalibin ilimi. Babun marhaban babu ne da yake magana akan marhaban shi kuma shi ne dai a hauka maraba. Maraba na ne mata sun fi faɗan wannan su kuma. Maraban ku lale maraba. Ai marhabatu larabci ne. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة wai shi masruf din nan me yasa ake cewa masruf na taɓa gaya masa masruf me kenan da hausa daga asarika ne asarika ne kenan sada to me masruf eh wanda aka tafi yawa ba abin da aka aiki da zai muke eh wanda aka tafi an taɓa sa da yana jariri daga baya aka sami shi ne ake cewa masruf kun bayyana ku masruf ibn ajda ina dai na Umar wata ne ya masruf ibn Abdullah yace li anna ajda min asma'i shaytan aka sai na Umar yace dai wata ran saboda haka masruf asali an tawa sai ji yana jariri ya rike ba ga shi ba daga baya kudi na ke cewa masruf kaga sunan ma ya fata ana aija kuma na ce mu yana cikin manyan ɗaliban na na aisha mutum uku da muka faɗa cewa wannan kana neman ilimin na na aisha in ka samu wa'annan to ka gama dawa dawa masruf dawa ya sala a ba ka ci ta wala za ku ci ta ne wa abdullahi wanne abdullahi wata wata kuma na faɗa da majalisin mu ne na ganduranci mun kusan na yawan yi musu a cikin makaranta a muna yawan faɗa don ba kar abanta mutum uku masoro maza biyu mace ɗaya ana biyu mace ɗaya an bani gari kenan faɗa na faɗa yau na kuma tambaya ku za ku faɗa shi ne ba fara ba mu yara yanzu dai biki yake nufi shi ba basirin kurwa abdullahi bin zubair sahabi ne kurwa sai amra eh saboda haka wayannan malai suna cewa kana neman wanda suka zauna da rana ya suka kwamfada wanda ka tattara su uku ka iya cewa duk ka tattaro ilimin da rana ya to su ne waɗanda da amra da urwa ibn zubair ana aisha radiyallahu anha qalat aqbalat fatima tamshi da na fatima ta gabato tana tafiya ta annabi ya mafi nabi sallallahu alaihi wasallam tafiya tan ka ganta kobo da kobo irin tafiyar annabi alaihi salam wa aisha fakala sai annabi ya ce marhaban biblati marhaba da yata sun ba ji lasa ha an yamini shi sanne ya zaune da ita a damansa au an kimani ko a hagunsa shakkar rawi hadisi ne ingantacce قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني kun ga dama hani'u ai namiji ne mun ya fara ummu hani ita ce mace ummu alkunya kenan ummu hani ita ma ba sunanta ummu am sunanta ummu ali ba ko da sunanta ummu ali wata ne ya zo ya aura yar uwar sa ya gidan Abu Talib yayar sa ya dai da sunanta ita kuma na sunanta Fahita binti Abi Talib Fahita annabi ya zo ya aure ta an gane ko sai ta dan nuna abinsu na mata amma abin da ta nuna shi ne cewa ita mace ce ne ban tana da yaya da mijin da suka rabu ko ya mutu ba zai iya tunawa ba kai sai rabuwa suke ko mutuwa yayi sannan sannan tana da kula da miji ba ta da wasa wajen kula da miji to sai sai ta wannan tunanin cewa to in ta zo yanzu kula da mutum da wuri wata dawa ta kula da yayin ta sosai amma ba wai ba ta zo tana zo wannan abin da ya raba mata hankali Ummu Hani to Hani din namiji ne amma mu za ga kawai yanzu Ummu Hani din ake amfani da to me faru عن علي رضي الله عنه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر يعني مسلم زي جبرا النبي kun ga shi ma wannan amma kan duk gogor mai da aka yi shi bai kai shekara sha shida ba a wannan lokacin da ake magana man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman akan ta sauka da mu a gaban da aka ce sumayya mahaifiyarsa a kake yasir duk abu jahil ya kashe saboda musulunci kawai to a wannan lokacin fa da ake wannan gugul da yake jibi shekara sha shida ba shi ne abun mamaki ka shekara ashirin ashirin da biyar ma za ka damta da dinin la me kai wa dinin Allah me kai wata illa ma san garka kake ba a dinin ba ce ba kawo ka kake Allah ya ce to shi ne da ya nemi izinin zai zo ba a raba sautahu sai annabi ya ji muryarsa fa kale yana ji yace marhaban bi sayyibil musayyib wa ne mutum ma dalla marhaba da wato mai sarki a wurin sarkakewa saboda girmama shi an san abin da haka da ya zo da aka matsa mara an sake mahaifinsa da mahaifinsa aka kawo shi gaba aka ce ya faɗi mummunan kalma kan annabi alaihi salatu wasalam kullum bai faɗa ba sai an da shi da ƙarshe faɗa yayi ya tafi yana kuka an sallame shi annabi ya ce kafin ya zo aya ta sauke ya ce lokacin da kake faɗa kalmar ya kaji ya ce wallahi ya rasu lallah tun da ya zama kai da har kasan kafata ana mutumarin nan bil iman a cikin nake da imani annabi ya ce fa in adu fa rabbuhum biha in suka kuma takurawa ka kuma faɗa shi da baka damu إن لا تجاوز لأمة الخطأ والنسيان ومن تخرج عليه إلا من أكره takura mar akai ba wanda aka dare shekarun baya an yi yalwan can da sannan aka yi faɗan jirgin nan musulmi da su da karka kake mutane sai a ga ga burkutu ga naman alade da kare kudu wacce rabu ko su kake alisti kirawo kenan ko in kaki in kaki in kaki da aka je kai da amma an kaki ta ja kuma ba komai Allah waje ba komai ba illa mun kokure ka ko bai da kyau ko ka gani to wannan shi ne babu kai faraddu salama babu da yake magana kan ya ake juyar da sallama قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني ايوه عن عقبه بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن جلوسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم wata rana mun kasance muna zaune gurin annabi alaihi salatu wasalam fi willi shajarati a karkashin inuwar wata bishiya baina makka wal madina tsakanin makka da madina idda a arabiyyun sai kawai wani mazaunin karkara ya zo ba balaraban kauye ba mazaunin karkara min ajlajin nasa daga cikin wawaye mutane masu wauta irin wawayen nan masu wauta shi ne ajlajin nasa a can da ke na alfahari an gane ko shi ne za ka ce dama wannan kan zan faɗi wannan kalmar wawa suke nufi wa ajadi mafi wautan mutane ba fakan da yake assalamu alaikum fakadu wa alaikum in ka ce wa alaikum assalamu alaikum fakadu wa alaikum juma ka ce wa alaikum shike قال حدثنا عامر بن عمر قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حمزه سمعت ابن عباس اذا إذا يسل... إذا سلم إذا سلم عليكم لا جاء عبد الله بن عباس أكي من سلم يقول لنا سوى وعليك ورحمة الله عبد الله بن عباس كما سلم فيه وعليك ورحمة الله قال حدثنا قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري كده شنو من شاف أبو عبد الله هو إمام البخاري وقالت قيلة قيلة بنت مكرمة الجنوية وتجي جوا الجزية وكما تجي العنبرية أن داني كما يدى يدوى سنن الترمذي قال أقول رواية دبنتم وانت يجي جوا المسلم أخو المسلم أي يسمعها يسمعهما الماء والشجر كم رواية الترمذي كده تولم بيجي قال رجل السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله فيما باب جمع الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن أميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته يتنا في قرآن النبي عليه الصلاة والسلام لوكة به إلى تسلسل me ya faru yace fa kuntu awwala man hayyahu bi tahiyyati al-islam shine farko wanda na fara gaida shi da gaisuwa ta musulunci bayan ya idar fa qala bi ce wa alayka wa rahmatullah wa hal shayi kenan mimman anta Abu Dharr Gifari yace ji annabi yace mimman anta daga ina kake daga wata kabila kake kunti sai na ce min gifar dan kabilar gifar ne an ce sai da annabi kuma biyowa ya kalle saboda su ɗan jiban sun yi fice da kwace sai a cikin ya biyo ya kalle shi daga giba to zai yake nuna wa giba ya cikin ba yan kwace ba ya cikin idilama da yan tara hanya ai kaga lokacin da ku iya tunawa a tarihinsa dan da ya zo ya musulun da ya tino dan uwansa wuri ya zo duba ma irin ya dawo daga tafiya yana tambayar da yake a irin labarai mutum ya yi tafiya ya dawo har za a zo a ci labarai da yake tambayar saninsa ya yake ai ba abin da ya tsara ya ga kaza yake amma ba maka wani ba Allah ya fito wasu suna karya daji ya ce shi annabi ne kaza kaza kaza sai kuma turo shi ya zo ya bincika wani ya zo ya gaba abin da zai daga baya ya zo da kansa to da ya zo a shekara ta shida bayan hijira da ya zo hijira abin da kanin zai faɗa can ana lido can ana kanta can ana tsawabi tsirara can ana shan giya ita shi ne za a lama annabi karshen zawo biyu to sai da sai na da yazo zai wuce sai ga jira kan da yake wannan bako ne to dabi'ar su idan balarabe ya ga bako ba zai tambaye shi ba saboda girmama baki kafin musulunci ya zo balarabe yana da girmama bako idan da musulunci ya zo kar a karanta sira sai ka karfafa al'adar da ta kawai yana zuwa sai ya rike hannun da ya je ya ajiye shi aka ce a ɗabi'a za su ajiye mutum sai ka kwana uku a gidan mutum kana cin abinci ka shiga ban ɗaki kai bacci bai ce me kawo ka kawai ba ko ne kai saboda karam to a kwana na uku ne tambaye ke ce malam me ka ka garin nan in kai baka faɗa ba in ka gaya ma a ranar zai saurara amma baka faɗa ba sai ya jira wannan kwana uku sai ce me yake gaba da kai sai Allah annabin karshen zamani aka ce mun ya bayyana na zo kuma ni ban ga alama ba shi ce an kanin zai da ka ga ya mutum tare da tare na kai yake za mu tafi tare yana gidan arkam ibn abul arkam yace in ka nuna da mu ke za a kai ka garin nan domin ni kowa ya san musulmi ne kai kuwa zan ba ko ne kai ba ta ta ja banban da irin ta an fahimta ka san kalolin fatan mutane idan baka je maka ko ba je a kiyama ba a orange kala za ka ga mutum orange ruwan goro za ka gani a maka za ka ja ba kalolin wannan asnafun nasu wallahi ba wai fari ba ruwan goro sai za ka gani in biya ba za ka ja mamaki to saboda haka yana kanin zai gane sai yake ka biyo ni a baya zan rika tafiya ko gani sai na tsaya yara takalmi na yace kar ka nuna da muke ka wuce in ne ko wani gida kaza ka gida hakan ko suke yana gida ya musulunta an gane ko to shi ne a lokacin yace ya rasulullah a ba da dama je bayyana musulunci da aka ja ko magaro sai musulunci ya yi karbe shi shi yanzu yake so dan ya tabbatar da imani shi ne ya fito yanzu ya ba kiran kurai ya kuta ran kurai jawa na ke da babu an bauta da tuntun da ai ko ka bar duk abin da suke su kai ka duka sai da suke mai jina jina a makka aka yi mai jina jina da aka zo abbas ibn abdul muttalib shi ne babba annabi bai musulunta ba Allah ya baki murya dan aka kwatan kai a yaki amma shi yake daga murya ya kira mutane yana da murya sosai kamar da ai na ce a muku anan ana gaya mana sarki Ali shi ma yana hutuba a a masallacin cikin gari a kurji ana biyu ba za ta yi ba amma in aka ga kama rago guda sai ya cinye su kago kage Allah ya masa baiwa ta karfi Yau da haka, saboda haka, shi ma Abbas ibn Abdul Muttalib haka yake, ya rika wannan sai abu, shi ne ta kamu da yake, sun san kan gida ne wannan, an mutum ki fara. Yake wallahi ko ka kashe shi sai sun tare ku a hanya, ku ji ba hannun jaye, za su tare ku a hanya su kwata kayan ku biyu, kar ka je ku kuma. ba Allah nan da ya farfado yana sai mafi da ya farfado ya ga aka jira da na sai ki sai ki da tsawaya wato yau yayi gobe wallahi ji da dawo wace ji a kuma kwatar su ji ne fa da ya koma garin su saboda albarkar da Allah ya dawa musuluncin sa daidai ba da da'awar musulunci kowa daidai musulunta gaba ɗaya garin sai wasu ƴan tsirari suka ce ba wai da gane ba mu da kai ba mun yadda cewa da abu da ka zo da shi amma yadda ka je ka ɗigo balala mu ba ka kai mu shi ne shi gari gaba ɗaya saboda Allah ya sa albarka shi za ki karatu ba yawa wani albarka ku fahimta da kyau ko mutanen da da yawa za ga Allah ya ba shi karatu amma zai ga su ba a san su ba kwata kwata ko bai da yake ku saboda haka ko me ko duk abin da za ka yi Allah ya sa albarka ba za ka gaishe ba kai ba za ka fito da shi kai da kanka ba wallahi sai Allah ya bayyana shi to albarka ake nema a komai idan kuɗi ne sai Allah ya tsarewa abin da zai kashe shi ne albarka duk abin da zai zo shi ne kuɗin sai Allah ya hana duk bukata da za zo ka iya yi to Allah ya sa albarka ko ɗari biyu ce ba wanda ta kuma ki mulmula ka hana ta siyan abu ba a'a Allah ba sai matsala ba sai kai ciwon kai za ka shafa da dole ba to sai Allah ya hana ciwon kan zuwa ba sai fita ya ka sai baci za a yi bacin ba to ba ta fashe ba shi ne albarka sai ga wanda kuke tare da su duk suka jana su naka da kuma kana harkokin ka duka shi ne albarka ba yawa inda yawa yana nuna albarka da alade ya fi komai yawa akan awaki domin yana haifar goma gidan akwai a kwaɗe da hudu sai an zo kallon ta yawa ko garki ke to wannan shi ne to ka shi ne wannan abu zan likifari sunan da jindu bin junada قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال قال ابو سلمه ان عائشه رضي الله عنها قالت كان عائشه تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه ليه متى ليه متى تركيني sai daga cikin kalmomin soyayya da annabi yake gaya wa Aisha ke an fahimta da kyau ko yawwa kaga kamar kandala a ce kandi misali kaga an dauke ku zo da kaga ya ya ya cire irin wannan ne shine sarki ne sai yace ya ai hada jibril ya ce ya ga wannan fa jibril ne wa huwa yakramu alayki salam ya zo ne yana gaishe kana sai ta ce bakuntu alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah da rahama bai tabbata gare shi kamar yadda mutum in aka zo aka ce wani yana gaishe ka je ka ce ina amsa ina abin da take nuna mana ana tara ma la ara tace wa annabi kana gani abin da ba na gani muna tare da kai amma ya zo ya kai ke ni ban jiwa wane ne turidu bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana nufin haka ga annabi kira da annabi Allah ya tabbata gare wane ne to kaga um lalai amma ta annabi da wadawa jibril ya zuwa ya zo ya gaita su biyu an gaida aisha wani domin ji cewa yana da khadija saboda haka duk an gaishe an gane ko da wasu dan mala'ika jibril kuma to amma ne bambancin gaisuwar za ku iya tuno mana ai anan ne ake ɗaukowa wai a kawo wacce ta falala har wajen gaisarwa duk mala'ika jibrilu ya gaida su amma da bambanci ita Khadija bayan gaisuwar akwai bishara na yadda to amma na zo mu dau na yadda bishara wani kari a iya gaisuwar ko a ita muke so a bambanci na annana na Khadija Allah yana gaishe ta kuma shi ma shi ma Jibril yana gaishe ta kun ji abin da wannan mutala yake kun ji dubul akai to da wannan wasu ke bibi da cewa ai a gaisuwar ba ko bai da da ku ta bi tunda suna cewa wai tana na Khadija biwa su kace Jibril kuma biwa su kace Nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce bada ta wasu da malaika Jibril da kuma wasu da amma dai shi ne malamin cewa ya ce shekara goma farko na annabta annabi alaihi salatu wasalam na raka bi da tabu shekara goma kanji aisha ta bi ke ba ji ma za mu ji da yawa yawa kana tattana madar kana tattana روح بن عبادة قال حدثنا بسام قال سميت معاوية بن كورة قال قال لي أبي ya bunayya ba zina yake da ni ya kai dan dana idan mun rabi ka rajul fa qala assalamu alaikum idan mutum ya zo wuce ta gaban ka yake assalamu alaikum wala taqulu alayka kada ka ce da wa alayka kana yi magyara karka ce da bi wa alaika kawai walakin kun assalamu alaikum ka annaka takhussuhu bi zalika wa'dahu abin dan kai haka kamar kana kimance shi da gaisuwar da shi kai wa alaika sai dai kace walakin kun assalamu alaikum ka sa jam'i shi ya bi shi ya bi babu man lam yarudda salam babu da yake magana kan wanda bai ji yadda sallama amma sallama amma bai ji yadda ita ba قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن عبيد بن هلال عن عبد الله بن الثالث قال قلت لابي ذر نادي ابو ذر الجفاري يتي مررت بعبد الرحمن ابن ام الحكم لا زوجي وزوج عبد الرحمن ابن ام الحكم wanda yake huwa ibn abdullahi bin usman bin abdullahi bin rabi'a at-taqafi sai na muawiya ya dora shi jagoranci a kuba shi wannan bawa Allah to ne baro sai da ibn ummul hakam dan ummul hakam ita kuma yar uwar muawiya ce wasu na cewa ta yi ridda ta guje wa mijinta wanda ake kira iyad bin shaddad wanda ake cewa wai cikin qurayshawa ba wanda yake wa musulunta yi ridda in ba ita ba ita wannan ummul hakam ta saboda haka da taje ta saki dan giraki ce ta yi aure amma kuma bayan nan sai ta kuma musulunta an gane lokacin da banu sakir suka musulunta gaba ɗaya ita ma ta musulunta to daga nan kuma wata ƙara idan ya tabbata wannan din wasu suna cewa wata taɓa yin rubuta ba akwai wannan a tarihi idan ana dubawa za a za a kawo Isa Imamu Zuhuri yake ba mu taɓa samun mutum ɗaya a muhajira cikin ƙwarai da ya taɓa rubuta ba saboda haka wancan magana tana da rauni na cewa ummul hakan ta yi da فسلمت سيدي سلم فما رد علي شيء فسلمت كي سيدي سلم فما رد علي شيئا بيداو من سلم فقال يا ابن اخي سيدي يا اخي دان وانا ما يكون عليك من ذلك ليس عليك كيف هذا رد عليك من هو خير منه ملك عن يميني في بعد الله يكي تو اي وند يفيك الخير wanda ya fi shi alkhairi ya ji min da sallama shine mala'ika a hannun damansa idan sai mutum sallama bai amsa ba mala'ika bai amsa to dai da damuwa sai da kyale shi kawai yayi wa kansa قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران بن قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله قال إن السلام اسم من أسماء الله hakika assalamu alaikum suna ne daga sunayen Allah idan fa ka cewa mutum assalamu alaikum ka ce ba za ka ka tawo guri na ba za ka ba zan cutar da kai ba idan shi kuma yake wa alaikum assalamu ce ni ba na yadda ba zan cuce ka ba shi ne abin da shi take ne domin kai amfani da sunan Allah na abinci cewa ka abinci da ni ba ka da matsala ya yi allafi na amanu la ta kunu la wa rasula haka wanda ya biyo mutane sallama ya fice su an ya yaudar Allah ko ba ka bane domin ya amfani da sunan Allah ya yaudar mutane ya kuma yaudar mutane na sai ce to wa za a wuce al'adu Allah ya sanya suna a ban kasa ba a fito bai na ku ya sallama tsakanin inna rajula idza sallama ala al-qawmi faraddu alayhi idan wasi mutum idan yau mutane sallama suka biyo mata sallama qalat alayhi fadlun qalat alayhi fadlu darajati wato za su samu fifiko na daraja su wannan da suka amsa sallama bi annahu zakkarahum salam ko kuma qalat alayhi fadlu darajati zai kasance yana da daraja a kan shi da ya mutu sallama me yasa لأنه ذكرهم السلام domin shi ya tunatar da su yake yin sallama an gane ko yawa me yasa yana da falalar farawa wala hu fadlul badi bi salam fara sallama ce kun fahimta da kuma sanadiyyar tunatar da wasu da yi na wajen amsawa kun yi ka babu eh zai bi su falala to sai yake wa illam yuradda alayhi rudda alayhi man huwa khairun minhu wa afiya in ba a biyo mata sallama to wanda ya fi su alkhairi da sarki zai amsa wa karka da wa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع يسلم فسني wato nafila ba wajibi bane wal raddu fariza amma biyu da ita wajibi ne wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hajju bi ahsani minha aw rudduha da kake zo kace haka bacin ya ce sai an za a cikin sa sai an za a cikin sa yawa shi kaga tun da sallah da wuri yin sallah ba wani ya shigo ko in kuma ya gaje ka daga bacci bacci ya dawo zai kace da Allah yanzu aka zo a yin sallah a hankali a tana kace ya ka auza cikin akwai masu wannan matsala kan wani ko yayi auza magana to bacci ya dace ya kai a cikin ka alaikum assalam ka bar abaka domin kai cutuwa za ka na haka ta zama baki sai ka bari sai ka samu filisto sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kamar bai karatu ne ai kana cikin yin yazo ka ta kowa ayyuhan ladina amanu idza tadayan yayi sallama sa in ka ga dama kai masa ishara da hannu sai ka je gurin sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah an gani yawa wannan shi ne babu wani bakila bi salam babu da yake magana akan wanda yake rowa sallama قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا قبيل بن سليمان عن موسى بن عقبه قال حدثني عبيد الله بن سلمان عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الكذوب من كذب على يمينه والبخيل من بخل بالسلام والسروق من سرق الصلاة ومن سرق الصلاة makaryaci shi ne wato wanda yake karya wajen rantsuwarsa babban makaryaci ke za ga wani babu damu ba wallahi za ga akan karya ne da karancewa wal bakilu man bakila bi salat babban maroci wanda yake rowa shi rowa ma ba ba ta kuɗi ko abinci ba an sallama bai maroci ne wasaru man wato saraka sala wato barawo ko shine ne zaki sallah wanda za ka baya cika komai na sallar ko kuma zuwa nan ka ta wanda ya tada a sallah ana sallah ya zare wani wani abu shine cikakken barawo amma ni suna magana kan fasara farko shine wanda zai zo ya raka cin cika sallah ai kaga wannan zalimtar kai zalimin da nafsi yake babu salami ala sibiyar babu da yake magana akan yin sallama a daga kananan yara ya halatta ya musu sallama ko bai halatta ba ana dasana ali bin al-ja'd ana dasana shuba ba mu kana sawa oke ana dasana isma'il bin aban ana dasana ali bin mithal ana asif ana ali usman shine ko ana bi wa rayra kana abqalu nas alladhi yabqalu bis salam mafi ruwan mutane shine wanda yake ruwan sallama wa inna ajaza nas wa inna ajaza nas aka ce zama hakika mafi raunin mutane mafi gajiya wasu shine man ajaza bi du'a wanda shi saboda gajiyawa ba ya gajiya wajen addu'a baya addu'a duk wanda baya addu'a ya fi kowa gajiyawa باب السلام على السبيان باب اللي يجي وغنى عشان يسلم على الكنان يا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن انس بن مالك انه مر على سبيان انس بن مالك ياتي وفي وسيارة فسلم عليه يوم تسلم وقال يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيت الذي يجي ويا اذا في مالك نعم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن أنبتا قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب ليه كتاب؟ makarantar allo an gane ku eh gurin da ake ajiye yara yan noziri yan makarantar allo yadda za ta shi ne alkutta yauwa ku zo da haka makarantar allo ce in ya ce wucewa ta gaban sa makaranta a nan su ya mutu Allah ko san zaman sai na Umar ai makaranta Allah sai karbiya shine ya bada hutu a lalin da juma'a ba ya bada bada hutu a lalin da juma'a to kin ku ta kun ya wucewa ibn Umar sai ya mutu sallama ba ne mu babu taslimin nisa'i ala rijal babu da yake magana akan shin ba ta rafi wa maza sallama kaga abun da suke haram da cewa mace ba za ta yi wato namiji sallama in ba mu haram ne wai sai ne zaura Allah ya ce fa la tasbada bil kawn wai ko kuma a jiri za ta sallama ta sa hannu a wasi Allah ya wa alaikum haka irin haka to kaga wannan ba an zalla Allah bi ayin sunna saboda haka kawai ba za ta tasbada bil kawn an gane ko yawa to shi ne yake قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر ان ابا هريره مولى ام هاني bararren bawa ummu hali ne wanda aka fi sanin zada aka fi sanin zada dawa da su sunanta na faɗa ya nake sunanta sakata yawwa sai ma yanzu na tuno cewa rabuwa suke da mijinta sunan mijinta ko baira ko bairatu an gane aka ce abin da ya raba su ma shine musulunci shi ne shiga musulunci ba a lokacin annabi alaihi salatu wasalam bayan nan ya nemi aurenta kamar yadda na gaya muku na me ya faru to shine yake cewa ibnu abi talibin akbarahu aba mura maulan umma hani yana abi dalib ya baki labari annahu kam ya umma hani in tako ya ji umma hani tana cewa da ku ila nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaktasil na je gurin annabi yana wanka sallamtu alaihi domin na ga muku yadda suke kodin suke tawwa da dankali aka ce da umma hani akwai aure ai ko ko babu tawwa fa sallamtu alaihi ne sallama Fahani bi ce mana hadi wa ce ce kuntu ce ce ummu hali. Ummu hali ce. Kana ce ce marhaban. Shi ne ake nuna cewa an kana a wanka wani ya ta doka ma sallama. In dai ba bawa da kake ko bayan gida ba ya halatta ka amsa. Kun gane ya ko? Inda ba ya halatta ka amsa sallama a ban ɗaki. Shi ne yayin da kake ɗayan biyu. Shi ne a wannan hadisin ya zo wurare da yawa. لا قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كل النساء يسلمن على الرجال ko a zamanin annabi mata sun kasance suna yi wa maza sallama sai dai wanda ba ta wato ba ta mutunci ba to ne ya kamata ta tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya zama ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya kuma cikin sarki ya yaje na suna da kwana da sunan su kyawawa discover da ɗaukaka ana ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manta ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mana suna kwana da sunan ta kyawawa ko ka a unguwar nan an yi wa barrashi na a aiki da kaɗe banda ba unguwar nan har gefen mu har waje jan dan da ana zuwa gurinsa malam aikiru ya yi wa al'umma da yawa kai da ya bauta wa al'umma da yadda aka ba shi kyakkyawan wato yabo Allah madaukakin sarki ya sa ya wani iko Allah madaukakin sarki ya yaje masa kurakuran da abin da ya wani da ya kuwa da kuma Allah ya kula da muna da Allah ya suna ya kyawawa da su masa waka Allah madaukakin sarki ya yawa da kafin mu alheri Allah ya yawa da lafiya a kasar mu Allah ya yawa da lafiya talauci da kuncin rayuwa da ake bawa da Allah ya yaye wa al'umma garuruwan da ke bawa da ake da yawan kula Allah ya yaye mu ina fama da suna na tijara wani ko kun san kauka wanda suka da wuri a gaba da da aure ta ko a wani a cikin lamarin wanda ta lafiya na da wasu lafiya da lafiya na da inganta lafiya Allah ya kuma cikin sarki da ba mu rayuwa mai amfani Allah ya ba mu kuma kwana mai amfani اللهم اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وجه السلام إلى عبادته وسجده المغفر على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما في كتابه الإسلام عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين